Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na al'adun Hausawa. Shirin da a kowane mako muke gabatar muku shi tare da Profesa Abdallah Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano. Kuma a makon da ya gabata mun ji yadda Bahaushe idan matan shi ta samu karuwa yake kiransa da sunayen ranaku idan ya so ya kira shi da sunayen ranaku din. To akwai waɗansu sunaye waɗanda ba na ranaku ba wanda a wancan makon lokaci bai bari muka ci gaba ba. banda kuma sunayen da shi profesa ya ce akwai su wanda bahaushe ya gada yake amfani da su waɗanda ba su da alaƙa da rana ko lokaci to hali da mana wato lokaci ya mana halinsa a wancan makon don haka yanzu tunda allah ya kawo mu bare in miƙa ku ga profesa domin mu ci gaba inda muka da alaga ta mala jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a kuma wannan fili mai albarka to kamar yadda muke bayani a wancan satin da ya wuce game da sunayen mun riga mun kai matsayin da yake mun san akwai sunayen da hausawa suke da shi na gargajiya tun kafin zuwan musulunci kuma wayannan sunayen ba su da wata kyakkyawar alaka ko kuma wata karfar dangantaka tsakanin da bautar gumaka ko kuma bautar wani abu da ki dama shi ba haushe bai bauta gunki ba bai wani sassake ya riga ya bauta masa ba kuma ba sa daga cikin takamaimai addininsa da za a ce ai wannan abu ne wanda yake ya safi arnanci abin da ake cewa arnanci to sunayen kan gaskiya suna da yawa irin wanda muka zazzakulo su a cikin nazarce-nazarcen littattafan da su kansu hausawan suka rubuta a cikin sunayen maza wanda ke mun riga mun samo su a cikin wannan abubuwan akwai a cukur a gurmaji a kasa anguriya a tuma babaki badusu bajere bakaki bakana bakudu bambauri barja barwa baubawa bauni duk wayannan kaɗan ne daga cikin sunayen maza sannan wayansu daga cikin sunayen mazan sun hada da gunda guzugari hangaza hauni jangarma jarmair jirima karmaye kayauta kimfirmi kirmau su ma wayannan duk sunaye ne na maza na sunan hausawa wanda yake ba da wani wani balarabe suka samu ba ba da wajen wani bafulatani suka samu ba nasu ne su sunansu da kansu suke da shi nasu na kansu wannan kuma duk maza ne kuma wannan sunayen kamar zaka ce da su su ne wato sunan da suke sunan yanka wanda aka riga aka san za a iya sa mutum an sa masa ba inkiya bace ya ba inkiya bace to akwai kuma sunayen da suke lakani ne wanda yake nuna wani abu na na shi mutumin da aka bawa wannan sunan Uh, misali akwai bakin damusa akwai ba koshi akwai barka wuta akwai dan gefe akwai doron maje akwai fasa taro akwai gajeren damusa sannan akwai garaje akwai gashin wuta akwai kuma gobara daga sama akwai goron giwa akwai jan bori akwai jan dodo akwai uh, abin nan je kafaɗa akwai kafu dodo akwai ka koshi magani sannan kana jeji kanwa laya kumbari kunkuru ragamar giwa to duk waɗannan su ma sunaye ne ake ba wa yaro saboda ana fatan zai yi daidai da irin wannan kamar fasa taro ana ganin wato wani jarumi ne wanda in ya zo yana zuwa gurin kowa zai tarwatse a gudu saboda abubuwan da yayi zai masa inkiya da da haka.
Sufa mata waɗanne irin sunaye ne nasu na gadon gado.
E, na, na, na gargajiyar bahaushe ba na asali akwai aunaku, akwai auwa, akwai buduru, sannan dada, sai doka, sai fari, sai kaunasa, sai kumaryarku, sai kursu, sai lamis, sai munsada, sai kuma sajo, sai salamta, sai takida, sai tunas, sai kuma yankuma. sai yunusu duk sunayen mata ne da yatari su su masu wayansu daga cikinsu suna da inkiya akwai fari abin mamaki mace ce amma kuma ake kiranta fari to wani lokaci a ce ko fari ne ko kuma fari ana nufin ita ce ta fari ko kuma ana son a nuna cewa fara ce to amma ana amfani da wannan akwai goro mace mai suna goro ko tallan goro take yi ko goron take sarrafa amma dai akwai sunayen mata goro sai akwai kuma iyagari wannan kamar da cijiwa ce haka ake ganin babba ce akwai kuma maganar ku maganar ku ita ma wato da cijiwa ce wacce take in ta faɗa a saura ana sauraron ta to ana kiranta maganar ku akwai mun taras wato mun tarar da su ko kuma mun haɗu da su ko kuma mun zo mun cin masu suna yin wani abu akwai yar duna wannan baka ce turin ko eh a yar duna ta kan yi abin nan ce ita ce kadai ma zaka ce tana tana da dangantaka da da iska saboda akwai iska duna wacce ke sa ciwon kunni to ana ganin watakila ko yar duna din kamar yar buri ce saboda haka wannan sunan bai fi bai fi yawan fitowa a cikin rubuce-rubucen bahaushe ba na kafin zuwan musulunci wayannan duk sunayen da na zayyana maka ana amfani da su ne daga farkon kafa kasashen hausa har zuwa shekara ta 1380 da musulunci ya zo kasar hausa wayannan duk sunayen duk inda ka je su ake amfani da su to da musulunci ya zo sai aka caccanja aka fara samun sababbin sunaye wanda suke sun yi daidai da da na musulunci ko sunayen sahabbai ne ko sunayen wani irin yanayi ne na wanda addini yake son a yi tunani da shi ko dai waninsu to akwai masu kalubalen cewa ko saka irin wannan shi ma kamar wani mahaguzancin ne misali in ka haifi ya ka sa mata suna labule ka ce sunan ya ta labule to za a kalubalance ka a ce wannan ai ba suna bane sai ka ce sunan maguza wannan me labule to in ka ce to shikenan ba zan kira ta labule ba amma yanzu zan kira ta mahajuba to ka gani shi ma dai kamar dai labulan ne dai kamar wani dan yanki ne ko dai wani abu wancan larabci ne eh amma da yake wancan da larabci aka yi shi saboda haka mutum sai ya dauka yayin da larabci ne musulunci ne to amma da yawa daga cikin laraba ba musulmai bane wato malam kai kana da fahimtar cewa in dai suna ba suna ne na annabi ko na sahabbai ba in dai suna ne wanda yake gama garin suna kawai larabci ne baya da bambanci da sunan bahaushe mai irin wannan ma'ana kwarai da gaske shi ma maguzancin ne shi ma maguzancin ne amma idan sunan sahabi ne ko kuma sunan sunan wani annabi ne Wannan daban.
wannan daban ana son a karrama Suna da daraja yana da daraja kuma wannan darajar ma sai ta bi mai- mai mai- mai sunan ta bi shi kamar addu'a kake kake masa amma dai idan suna ne na gama gari ko sunan wata fulawa ko sunan wani wani a ce a ce eh, eh, misali kamar mutum aswad misali eh, to aswad ai baki kenan baki kirin abin nan ko zuhair zuhair fari ke haske zuhair ai kawai ka sa sunan yarinya zuhair to shikenan ka iya cewa zuhair din ta zauna haka amma idan ka ka- ka- ka ce ka ce ka sa ka sa ka mai mai- mai mai haske to mutane dariya za su yi maka sai ya za ka sa mata suna wani wani wani mai haske wato ya kamata ne a yi dariya idan bahaushe dama bai da irin wannan sunan kenan Eh, kawai amma in dai akwai shi ba wani aibi akwai idan akwai sunayen kamar wanda na gaya maka dinnan na, na sunayen hausawan wanda ba su da alaka da wani gunki to daidai suke da irin su wannan ka ce sabi ko ka ce nasim nasim tana nufin iska uh, sabuwar iska mai daɗi wacce take to shi kenan fa nasim kenan amma da ka ce sunan mutum nasim ne sai a dinga allahu akbar kai ai wato ka ji suna mai daɗi to amma idan ka ce da shi sunan shi kawai iska mai daɗi ya ji wannan wani irin iskanci ne ka ka kawo yaro su wani irin abin nan iska mai daɗi to amma shi ma dai maguzancin ne saboda haka ba wai fanmu aka yi ba in yaren ne larabawan ba wai fanmu suka yi ba da za mu yi amfani da ce dole sai mun amfani da wani yaren su don mu don mu don mu sa suna shi addinin kawai shi ne addinin shine mafi muhimmanci ba wai larabawan ba saboda ba kowane balarabe ne musulmi ba akwai da yawa daga cikin su ba musulmai bane saboda haka bai kamata a ce a a kaskantar da sunayen namu na gargajiya a a ɗauki wannan ba tabbas ka iya yi mun tambaya ka ce ah to kai malam da kake yi wannan tambayar kai ya sunan yayan naka to gaskiya ni ma da irin wancan ne dai a tafi ga ga magari ɗin. saboda sunan iyata ta farko sunan ibtihal ta biyu sunanta intis na uku sunan shi munzir to kaga shi wannan sunan manzo ne munzir in kiyasa ce ta ta abun nan ba muhammad munzir sannan sai na hudu su- sunan shi mudahar shi ma in kiya ce to na biyar din shine sunanta ifra to amma na dauki sunan ifra wato farin ciki saboda shi na hudun ya to zuwan ta sai wato ya cike wani gurbi ya faranta mana rai to wannan sai ya janyo min in kira ta da wannan sunan to idan ka kira ta farin ciki da hausa to gaskiya za a ta wannan to amma an ka ce ifra din nan to a Allahu akbar to to sai ka ga an riga haka sai in ce to shikenan tunda yake haka ne a je haka mata ce ya kare to amma gaskiyar magana shine akwai buƙatar a yi waige akan sunayen hausawa na, na asali na gargajiya in ma bare baka saka da su baka ka san da su kuma wanda duk yake so ya samu kwafe na wayannan sunayen suna wajen malam salisu a wannan gidan rediyon za a iya tuntuɓar sa a ga ko za su za za a iya samu amma malam banda waɗannan nau'ika guda biyu na sunaye da ka faɗa ai akwai sunayen da su ma sun yi kama da kamar na hausawa ne kamar za ka ga mace sunanta azumi ko ka ga wata suna dai makamata irin waɗannan aito ka tuna fa musulunci ya juma da zuwa ƙasar hausa ya yi wajen kusan shekara ɗari shida saboda haka dole ne abubuwan suke tafiya a hankali wayansu kuma suna shigowa wayansu suna tafiya wayansu suna shigowa saboda haka zaka samu a cikin sunayen da suke da su wanda ake bayarwa na yanayi har da bature
lokacin turawa kan lokacin da turawa suka zo kenan wanda duk aka bashi wannan sunan ana kyautata sun cewa an bashi ne lokacin da turawa suka zo amma akan yi haka shi ma nau'in addu'a cewa Allah sa wani ya zama kaman bature ana ganin bature su ne masu mulki an dauka baturen wata tsiya ce eh wata tsiya ce a kai aga to ai su ne da mulki a lokacin sun zo da sabon abu sun zo da ilimi to sai kaga ana ta maka fatan cewa kai ma ka zama irin wannan to sai a sa maka suna bature ko kuma mutum fari ne fari sal haka Sai a ce mishi sai a bature.
eh, sai a sa masa Sai wannan bature sunan ya.
a ce bature eh ko bature ba ran babbar sallah kuma wanda aka haife shi babbar sallah alhaji ake kiransa ko kuma a ce in mace ce a shiga ta hajiya wato shi yasa muke ganin waɗansu ba su je aikin hajjin ba kawai sunanta hajiya ko alhaji kwarai kuma sai ya shiru lakwar kuma malam ya ce ya ya haɗe shi ruwa ya yi tsiri ba zai ba zai nemi ya nuna cewa a ni fa ba alhajin bane tun da yake ganin cewa ana kiran ka alhajin ko hajiya wato wata irin martabawa ce to a wajen bahaushe sai ka sai mutum ya ɗauka haka amma gaskiya magana shine wanda aka haife shi ranar babbar sallah ana kiransa alhaji in mace ce ana kiranta hajiya ko ya taba zuwa ko bai taba zuwa ba wanda aka haife shi lokacin azumi ana kiransa dan azumi ko ramalan ko kuma mace ce a kira ta azumi to an yi amfani da wannan watan lokacin damuna kuma ana kiransu ana ruwa ana ruwa ana ruwa namiji ne wani ma a kira shi damunar da damuna kai tsaye ba amma ana ruwa ko kuma mace ce a kira ta marka eh to mace ce an an san lokacin lokacin ruwa kenan aka aka haife ta wayannan sunaye su ne sunayen da shi yake yafi yafi amfani da ah, da da su wajen sarrafa su ah, da 'ya'yansa to idan yaro ya girma ya kai shekara shida to hausawa suna yi masa wani biki na ashashi wato a yi masa kaciya a cire wata fata da ke jikin abin nan mafitsararsa akwai fata da take fita to wannan fatar ake guntulewa to idan za a yi masa wannan bikin ana yi masa wannan bikin ne lokacin ɗari dalilin da ya sa kuma suke yin lokacin ɗari saboda ganin cewa yanayin gari zai sa yankan da aka yi ya warke da wuri to shi sa suke yin amfani saboda in aka yi wani lokaci ba lokacin ɗari ba zai zama to gumi da zufa duk za su tattaru a wurin ya sa ab- eh, kaciyar za ta ɗauki lokaci kafin ta warke to amma sai ana yi sai ake yi lokacin ɗari saboda yanayin gari zai sa cu- ƙwayoyin cuta ba za su samu shiga kan wannan wurin ba to kaga anan an yi amfani da hikima da basira na tunani duk da dai cewa ba su da kimiyyar da aka sani na, na, na tabbatar da cuta da kuma mai an san dai rauni ya amma fi sun san warkewa.
rauni ya fi warkewa lokacin sanyi to shi yasa suke suke amfani da da wannan lokacin Mm.
kuma yaran da aka yi musu wannan shan aka aka yi musu kaciyar sai ka ga wato ana musu hidima iri-iri a a- a dinga ba su abinci a keɓe su daga cikin shauran yara a dai shagwaba su yadda su- yadda yadda ya kamata wato na ga shi kansa wanzami idan ya zo sai ya rufe wa yaro ido don kada sai dan kai ya ga yadda ake yankawar ba eh kai ya tsorata saboda wannan shine ta karo da zai yi da wani irin wato taratse na farko a rayuwarsa a ya ga an yanka abu jini na fita kuma a jikinsa eh a jikinsa kuma wuka aka sa mai kaifi a gunce so so so dai dole ne dole ne a rufe masa ido dan kar ya kar ya ga wannan abin ya ya ya taso masa to amma wani abu da kuma mutane suka dauka shine wai ai bahaushe baya kaciya ai maguzawa wai ba sa kaciya ko aka aka gani aka tabbatar da aka ban sani ba to amma ba daidai bane suna yi suna suna yi kwarai suna yi ai daga yin kaciyar ba wai musulunci ne ya kawo a yi kaciyar ba A'a, wadda hausawa suke ba dan musulunci ya ba kawo dan ba musulunci ne eh ya zo ne suke yin kaciyar ba Mm.
dama can suna yi Mm.
wanda kaga bai yi ba ba yi masa bane amma a al'adance suna yin kaciyar su a al'adance daga baya ne ma da zamani ya shigo musu iyayen za ka ga su ba za su karbi musulunci ba amma za su kirawo malami wanzami malami shi ya zo ya waɗansu kaciyar Mm.
sukan yi sukan yi wannan ba amma ba wai suna suna suna tafiya bane wai babu kaciyar kamar yadda aka ɗauka suna yin suna yin- suna yin kaciyar Mm.
to idan aka yi ta yi masa wannan shagwabacin shagwabacin har ya warke to biki ma ake shirya masa bikin fitowa sai a masa bikin fito Eh.
saboda kawai ai- ai- ai nuna mutane cewa yanzu fa ya warke saboda haka yanzu zai iya sa kaya da baya sa wando sai dai tattare rigarsa daidai cikin sai daure ta Allah sarki.
haka dai ta yawo har ya warke haka ne wato daga cikin irin hidimar da kai bayani shine zaka ga shi ma a daka masa yaji a kawo man shanu a rinka yanka kaji waye a dai shagwaba shi kuma ko laifi yayi ba a dukansa ko laifi ya yi ba a dukan shi san so ake hankalinsa ya kwanta a ya warke cikin lumana ya ji daɗin abun su kuma daga yin wannan kaciyar ana ganin kamar ya zama namiji kenan saboda kaciyar ita ce ke bambanta tsakanin wanda yake namiji da wanda ba namiji cikakke ba duk da dai bai balaga ba to amma wato wata hanya ce na na dora shi akan Turba.
eh turbar balaga da kuma cewa to yanzu fa zai iya yin dangane suke yi idan ba a yi kaciyar ba kamar ba za a iya jima'i ba to yanzu fa ya fara girma to daga lokacin zaka shi kansa yaron ya fara jin kunya Za- ya fara jin ba ma zai dai tsire ci ba Haka ne to a lokacin da aka wa yaro kaciya bahaushe yana da wani tanadi na ko a ɓoye shi don kada a dinga ganin sa ko ko kawai dai barin sa ake yana yawon shi a haka.
kansa ake yana yawonsa ba wai kulle shi ake yi ba a ce wai kar mutane su gan shi saboda yin kaciyar ba abun kunya ba ne a wurin a wurin su shi yaron shi ai daɗi ma ike ji saboda yadda aka yi ta ake ta shagwaba shi ake ta wani abun nan har wayansu yaran ma da suke kallon sa suke ganin yadda ake masa sai su ma su dinga begen su ma ina ma su su- su zo ga wannan matsayin sannan kuma manya wanda suka girme shi kamar wanda suke shekara goma zuwa sha ɗaya su kuma sai su dinga tunanin suka dinga tuna lokacin da su aka yi musu suka ji wannan daɗin saboda haka ba wai keɓe shi ake a wuri ɗaya ba a ce kar ya fito kan mutane su gan shi shi wato da, da, da, da alfahari ma zai dinga fitowa ya dinga nuna wa mutane Na farko dai yayi namijin kokari tunda an yanke shi kuma an wanke shi kwarai da gaske gashi kuma ya riga ya ya riga ya Ya ya zama dan shagwaba.
ya- ya zama dan shagwaba an shagwaba shi an yi komai da komai To amma tara yara da ake yi da yawa a musu a guri guda shi wannan yana da nasaba da al'ada ko ko daga baya ne don neman sauki kawai aka fara.
alaman sauki ne wannan ba wai takamaimai wani al'ada ai shi al'ada bahaushe fa wato kai tsaye take abu ne baya bai da wasu ka'idoji da yake tilastawa dole sai an bi su saboda ai wani abu abin da kaga dama ka yi ne in yi maka kai kamar taron sunan in ka ga dama ka yi in ba ka so ka ƙi kamar yin kauri in ka ga dama ka yi in ba za ka yi ba ka ce ba za ka yi ba amma abin da za a ce za a iya cewa aƙalla ba a ƙasara ba ana yin wa'annan abubuwan ta saboda haka ba su da wani tsari da za a zo a ce wai ai lalle lalle dole kowa sai yayi in ka ga an tara yara da yawa an riga an yi musu a lokaci guda to dan a sauƙaƙa abin ne maimakon a rarraba su kuma ana ganin kamar tare suke bal tare suke zuwa makaranta tare suke aji tare suke ɗaukan karatu a wajen malam ko tare suke zuwa gona ko dai tare suke yin wayansu abubuwa sai a yi musu komai tare a haɗa a yi tare shi sa za ka ga wato mun- mutanen ko sun girma za ka ce ai tare aka shamu to wannan tare aka shamu din tunanin ya, Yana ya tasiri.
eh, yana tasiri wajen nuna yadda kuke saboda kun ga tsiraicin juna ba abin da zaka ɓoye min game da rayuwarka saboda zaka ce da mutum na ga tsiraicin ka tare aka zauna aka shamu saboda haka komai naka na riga na sani dama iyaka tsiraici kenan ka ga mutum tumbur to na ganka tumbur an riga an shamu tare saboda haka kaga wannan wato wani dankon abokantaka ne Ka nema mutum ya yi a lokacin.
eh na sani Eh.
ai na san lokacin da aka zaka kai kuka Eh.
ta ba zan yi kuka ba da Da zafi tsarin sirri.
eh da zafi To malam wani abu kuma wanda nake ganin idan an zo shayi Mm.
za ka ga cewa sai an gaya wa kakanni a waɗansu dai mutane waɗanda dole sai an gaya musu in ba a gaya musu ba ma abin yana zama magana tsakanin iyaye da su.
wannan ai nau'i ne na biki na ganin cewa wato duk wani abin da ya shafi wannan yaron wa dole su ma fa a- a sanar da su suna da haƙƙi a kai ko kuma suna da wani albarkacin baki da za su iya tofawa a kai wani wani wurin ma ai sai an je an nemi izinin su iyaye sai sun je sun nemi izinin kakannin sai to lokacin shan yaron nan fa yayi muna son mu sanar da ku za a sha shi Wa- wata uwa ta- wata kaka ta ce a ai lokacin bai bari a kyale shi dai so kuma hakan ana yi suna yi cewa a kyale shi ne saboda gudun wahalar da yaron zai sha tausayi ta ai ya yi kankanta yana ai bai kai shekara shida ba ma a kyale shi da kaiwa shekara bakwai yauwa to saboda haka sai sai su ce a a, wannan ai gaskiya bai karasa ba a kyale shi tukunna sai ya da karasawa to amma hakkin su ne a sanar da su cewa za a yi wani abu na mafi mahimmanci shine akasarin duk abubuwan da kaga ana yin wannan dinnan nika jin sai kaciyar ce kadai za ka ga da yawa ragowar hausanci ne ba zan kira su maguzanci ba dan kira su hausanci saboda idan ka ce maguzanci yana da wata alaka da wata kuma addini na wanda suka guje eh, na maguzawa amma idan ka ce hausanci to- al'ada ne kawai.
al'ada ne na bahaushe wanda bai da dangantaka da maguzancin kuma bai da dangantaka da larabcin ko kuma musulunci ta kamimi to shi- kamar yanzu sunayen nan da na fassara maka da sunayen hausawa to wannan zaka ce ai wannan Hausa- hausanci ne amma ba ka ce da su maguzanci ba ne amma a cikinsu ɗin akwai kuma watakila wanda zaka danganta su da maguzancin kamar abin nan yar duna wacce zaka iya cewa ai saboda akwai iska duna to ta- ana kyautata zaton cewa daga nasaba da wannan iskar aka samu wannan aka samu wannan suna.
alaka eh sun danyi alaka da wannan Kai tsaye bace.
eh to amma gwanda a a kalle su a matsayin hausanci Mm.
maimakon maguzanci a ce ai hausanci ne ya kawo wayannan sunayen na to sannan a hankali har yaro lokacin da zai kai zai fita daga shayi idan ya fita daga shayi ai biki yake shirya masa bikin fito To, eh, wato na fito kenan eh, saboda haka shi ma wannan bikin wani hidima ce na daban za a zauna a tsara masa ai ai ai masa ai masa biki a karrama shi Ɗan kame sabuwar riga.
ga sababbin kaya da takalmi da komai da wandonsa ya saka Ana to shi ke- kaɗe-kaɗe?
ana eh ana ba inda abinda ya danganta ga yadda suka ɗauki mutum wani wani gurin kamar birthday party ne irin na turawa da ake irin bikin cikar shekara kaza din nan da za a zauna a haɗu a a cashe ana shaye shaye ana tanɗe tanɗe ana ta abubuwa wani a haka suka ɗauki wannan saboda haka wani za su ɗauka su yi irin wannan bukukuwa wayansu kuma kawai dai salin alin a gida ne za a yi masa sababbin kaya a ɗauka a bashi a saka ya ya- ya fita in kuma da yamma ya laifi a da ke shi dan ka san da ba a dukan sama to wato Ba a mata in ya fita daga nan ya In ya fita fita daga daga shaye nan, ya fita daga wannan- ya fita daga gata ya fita daga wannan gatan saboda haka idan yayi wani abu yanzu dukansa za a yi za a yi kwabe shi za a yi masa fada amma da ana dan kakkafa da shi ana dan gyaggyara shi kar yayi kaza kar yayi kaza kar yayi kaza a ko a lokacin da ake shago bashin ma akwai a wurin nau'i na abinci da ba a kyale shi ya ci misali sai a ce kai ya ci gyada saboda in ya ci gyada za ta fito akan ah, kaciyar za ta hana ah, wato shan daga warkewa da dai shauransu to amma wannan duk eh, abun nan ne Matakai ne na kiyayewa.
eh matakai ne na kiyayewa saboda gani suke gyadar ba ta da wani mahimmanci sosai amma ga nama kai da zaka baka nama me za- me zaka ci da gyada to ire-iren wannan hanyoyi ne na na kubutar da yaro daga yin abin da ba a son yayi to amma idan ya riga ya warke aka sa masa kaya ya, ya, ya abin nan ya sa kayansa to shikenan kuma sai ya shiga bin rayuwarsa yadda ya saba to to amma kamar yadda nake daɗa nunawa cewa ba gaskiya bane wai maguzawa ba sa ba sa sha suna suna yi dan da gurin su ma muka ga muka ga yadda ake yi din amma da musulunci ya zo eh sai ya daɗa daddada su cewa yana da muhimmanci a- a a yi wannan yanzu ma kuma da zamani ya zamani ma wansu daga daga daga sati ɗaya sati biyu haihuwa ake ake yin kaciyar Mm, tun suna ƙananan yara mm.
eh, ake yi to alaga ta madan gashi dai muna ta koro bayani amma yau ma kamar kullum lokaci ya yi mana halin nasa yadda ya saba wanda a nan za mu ja akalar shirin sai a wani makon idan Allah ya yarda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa a madadin shi Professor Abdullahi Uba Adamu da dukkanin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya samu isa gare ku ni da na shirya nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu